إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 25 ga wata na shawal hijira shekara 441 wanda ya dace da 16 ga watan 6 shekara 2020 insha Allah yau za mu ci gaba da karatun bulugul maram rabanmu da darasi na ƙarshe mun yi shi 22 ga wata na rajab hijira shekara 1441 kake na yau kuma mana 25 ga wata na shawwal tun tsawon wata uku da kwana uku wata uku da kwana uku rabanmu da haka ne ku? da kwana uku rabanmu da karatun shi kenan ƙarshen karatunmu mun yi bayani akan yanda ake ɗora hannu na dama akan cinya ko gwiwa ta dama kuma na hagun akan ta hagun gwiwa ko mace cinya wannan ishara ta ce ƙarshen karatunmu na talatin yau kenan sha Allah za mu yi darasi na talatin da ɗaya a cikin wannan littafi na bulogul mara mun yi bayani cewa nau'ika na ɗora hannu kullum da hannu ba a gehi ba ake ajiye shi yadda yake in ma ka dunkule gaba ɗaya ka meka yatsa ɗaya ko ka yi halka ka meka wannan shi dai ko ka ɗora wannan akan nan ka yi haka shi dai hannu iya nan yayin da yake ba wani magana juya shi gehi kuma yatsa kullum tana kallon alƙibla da yawa cikin mutane suna gafala kaga mutum yana sallah ya tsaye shi tana kallon ƙasa wata tana gargala ko ƙasa da sama babu ƙasa da sama kuma yatsa tana mai kisak abinda malamai ke samun ɗan saɓani a kan masa'alar motsawa dinda da albani rahimahullah cikin sabatar salat kwarai ya ka bayanai da dama wanda suke tabbatar da kowanne yake mana akwai ya tabbata magana ta kada yatsa ko motsa yatsa ya tabbata ruwaya wadda ta kawo kana layu harikuwa ina ga cikin sunan abi dawud wannan ruwaya ba ta da inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam balle akan hujja da ita ta wajen ba a meka ba motsa yatsa yatsa ana motsa ta a cikin tahiyya gaskiyar magana kenan wannan shine bayan da muka yi a wancan darasi namu kenan a yanzu za mu tashi yin bayani za mu tashi siga ita tahiyar da aka yi magana nau'i nawa ne siga nawa ce to akwai sigogi da dama wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sahabban shi daban-daban mu anan wadda ta shahara ta umar bin khattab na ta malikiya ta doka amma a wajen malaman hadisi da jamhurin mazhaba kamar da ma musulun ke cewa ittifaki ne ganin lafazin da akwai ta umar abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas hamma aisha radiyallahu anha kuma kowace sigar ba ana magana bane akan magana bata inganta ba na sigogin da suka tabbata kama albani rahimahullah cikin safar sallah ya kawo su cikin safar sallah ya kawo su daban-daban amma duk da kowace ta umarci ma ta tabbata amma suna magana wacce ce mahi inganci kamar yadda imam muslim ke cewa malamai sun tabbatar da kafkinsu ɓangaren ƙwarin hanya ɓangaren inganci ta hiyar abdullahi bin mas'ud ita ce mahi inganci me yasa an ce ganin wayannan ruwayoyi an samu daga sabai daban-daban amma almajan abdullahi bin mas'ud abinda ya tabbata bayan sanadi kyakkyawa bisu sabani akan lafazin da ya karantar da su amma a sauran tahiya ana samun sabanin lafazi daga nan zuwa nan ana samun sabanin lafazi shi yasa kamar nan za mu ga hafiz bin hajar rahimahullah sai aka ga ya kawo ta abdullahi bin mas'ud tukun zai ishara ga ta bangaren siga ta abdullahi bin abbas kin za mu hara da tahiyar abdullahi bin mas'ud kamar yadda lafazin yake وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سلى أحدكم فليقل التهيات لله والسلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه abin da yake wannan ruwaya abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yana cewa iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya kenan bayan sallah sai ya ce kenan ya juyo ya kalle mu sai ya ce musu idza salla ahadukum idan ɗayan ku ya salla falyaqul ya ce attahiyatu lillah kyawawan kalmomi na girmamawa wacce na gaisuwa sun tabbata ga Allah wasalawatu wattaibatu salloli guda biyar da kalamomi daɗaɗa masu kyawo dukan sun tabbata ga Allah Allah kada yake da haƙinsu assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata a kanka ya kai wannan annabin da rahamar Allah mana su tabbata a kanka da albarka su tabbata a kanka assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin aminci ya tabbata a gare mu akan dukkan bayin Allah na gari tun tabbar manzo Allah kace wanda ya karanta wanda ya wannan sallama kama dukkan wani bawa na kwarai sama da ƙasa sallam an fana addu'a addu'a ka gama sama da ƙasa kowane inda bawa na kwarai ne ya ciki banda mutumin manza dan ta ka ibadullah salihin bayan Allah na gari ne aka ma wannan addu'a Allah samu alansu yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah manzo ne kuma na Allah wannan shine sigar tahiyya ta abdullahi bin mas'ud sai ce musulmin da ya ta hayyar mini du'a ya ajabahu ilai kuma sai mutum ya zaɓi addu'ar da yake so wata birgicin addu'o'i ya ka zaɓi wadda ta maka ka darje ka yi addu'a fa yad'u sai kai addu'a da addu'ar da ka zaba a cikin addu'o'i duk da ce addu'a wata zo a cikin siga ta hadisi ta yi kowace to yakan yi ai tunda wuri ne na addu'a kuma na roƙo na mas'ala wannan kuma bayan ɗan roƙo ne in akwai irin roƙon da kake cikin siga ta hadisi ka kawo in babu kuma ta rage ga mutum zai addu'a shi dai wurin addu'a ne a bayan tahiya daga nan shi bai ware ba ta yi kurin idan ɗayanku ya salla annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware ba tahiya ta ɗaya ko ta biyu yin addu'a da su malamai magabata suna ga a tahiyar ƙarshe ce ma gaskiya babu nasi zahari da manzan Allah kayyade ya ce sai a tahiya ta ƙarshe za a addu'a sai akwai ruwa cikin sunan nisa'i manzan Allah sallallahu alaihi iya cewa idza qa'atu fi kulli rak'atayn dukkan rak'atun ku zamana ta koyi ga magana lafazan addu'a ta fi kulli rak'atayn kin dukkan rak'a biyu dukkan tahiya akwai addu'a gaskiyar magana za mu ga addu'a da mazala keɓance ita ita ce keɓance sai a tahiyar ƙarshe insha Allah za mu gani amma maganar addu'a manzala bai ƙayyade ba sai a ta kaza za a yi kurin ya karantar da su da tahiya kuma da yin addu'a kuma wata wata nisa'i ta za ka atun fi kullum raka'atai dukkan raka'a akwai addu'a wannan shine abin da yake cikin wannan hadisi ya ce muttafaqun alai wannan ruwa da muka karanta ta tahiyar abdullahi bin mas'ud imam al-bukhari ya kawo muslim ya kawo amma yace wa lafazin al-bukhari amma lafazin da muka karanta anan na imam al-bukhari ne za shi ruwaya muttafaqun alai wa akhrajahu khamsa ko kaza ko arba duk wannan mas'alar hadisin ya zo a duk wannan wurare amma ba dole ba ne lafazin da karanta ana a ce a can ma haka ne yakan samu bambancin lafazi daga nan zuwa nan sai ya kama hadisi ya ce mutafakon alaiya ko hamsa ya ce maka lafazin na wane ne a cikinsu kenan wannan an harko sai bukhari haka za ka ga wannan lafazin da muka karanta a nan wannan shi ne abin da yake nan sai ce kunna na ƙula ƙabala an yi fara da alaina tashahud lafazin da sai ne abdullahi bin mas'ud ke cewa muna hadi da kahin a farata mana tahiyya assalamu alallah assalamu alajibil assalamu haka muke suke ga magana mutum sallama sai su suna sallai haka suke da hurku nan menene sababin kawo wannan lafazi wanda hafiz bin hajar yayi yayi ne ma ishara cewa ashe tahiyya farilla ce ai ta yi qabala an yufarada alaina tashahhud kahin a faranta mana tahiya kenan tahiya farilla ce kenan bai ganin masu cewa ma mustahabi ce ko sunna ce magana ba kan ci shi ya kira farilla farilla ce tahiya wali ahmad ruwaya ta ahmad abinda yake wacce ruwaya dinde cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu tashahhud wa amarahu an yu'allimahu an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi tahiya ibn mas'ud kuma ya mai umarnin ya karantar da mutane ita wannan tahiya ce ta abdullahi bin abdullahi bin mas'ud yace wali muslim an ibn abbas ruwayar muslim shi kuma daga abdullahi bin abbas sai yake cewa shi kuma كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد shi ma abinda ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu tahiyya yanzu ga yanda zai karanta ta at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah an ka dauko wannan lafazin abinda zaka dauke zaka zaka dauke na ibn mas'ud attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu zaka doki amma sauran dide ne lafazin harko ne suka dan suke dan bambamin bambancin nasu lafazin harko ne wannan yace ila akhirih zuwa karshen lafazin tahiya da mun karanta a baya wannan shine bambanci wannan magana ta kenan mas'alar da na ce muku ta siga ta tahiya za mu ga kamar da albani rahimahullah cikin littafin sifata talatin nabi wanda ya kawo lafazi daga cikin wannan banda wannan sai da ya kawo shi da yake kun san yadda ya sifata sala ya kawo sigal wannan sai ya ida da lafazin da imam al-bukhari ya kawo shi haka musulun ya ce da ya kawo nan lafazin a shaɗu allah ila washe annan muhammadu abu wa rasulu ƙarshenta ya ce ho bai na zaharani na falamma ƙubin ƙulna assalamu ala nabi na me yake shara a nan wannan ruwa bukhari ya kawo musulun da ya tabbata ibn mas'ud da ya karanta wannan siga ta yada muka ji sai yake wani bayani wannan siga muna yanta ho baina zaharanina manzo Allah yana cikin mu a raye haka muke wannan lafazin da na karanta amma falan maqubil lokacin da aka karɓi ran shi da yadda suke nan kulunna sai muke cewa suwa sahabbai maimakon nan wajen lafazin assalamu alayka aiwan nabi nake so magana akan sai suka wasa cewa assalamu alaika al nabi yace kunna assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu ala nabi ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dan wace assalamu alaika yace assalamu ala nabi wannan shine dan bambancin da za mu samu shi can bai da ba duka abin da yake cikin ruwaya shi anan cikin sukutar nabi nabi albani da ya kawo wannan magana sai yake cewa وقول ابن مسعود قلنا السلام على النبي يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في التشهد والنبي حي يا ما شارين وشام غنتي يعني صحابي رضي الله عنهم سن كسن سنة السلام عليك أيها النبي أتكن تهيا والنبي حي النبي ناري صلى الله عليه وسلم فلما مات لوتن دي رسول adalu an zalika sai suka bar wannan lafazi wa qalu assalamu ala nabi sai suke cewa amincin Allah ya tabbata ga annabi ba shi aihuwar nabi yake cewa wala budda an yakunu zalika bi tawqifin minhu sallallahu wannan tabbata ibn mas'ud sahabbai ba sa yi da ra'ayi tabbas kenan akwai karantarwa daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta yin hakan bayan ya rasu wa yu'ayyiduhu abinda yake karawa cewa sahabbai sun maida assalamu ala nabi maimakon assalamu alayka ayyuhan nabi abinda yake kara haka ba su yi ba da ra'ayi an aisha radiyallahu anha kadhalik kan tu'allimu tashawuf fi salah assalamu ala nabi aisha dama ita zai karanta ya ba ta kawo bayanin wannan ba ta kawo wannan bayanin na ibnu musawwir assalamu alayka annabi kaza kaza a ita daman da lafazin take kawowa na assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to wannan abin da ya tabbata hanyoyin ingantattu ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha irin wannan bayani na assalamu ala nabi bata mace assalamu alayka ta bayani din ibnu mas'ud ya hudi shi da takaice ya kawo maganganu da dama na magabata na hafiz bin hajar kan cewa wannan al'amari haka ya zo don imanu bukari ya kan ruwa kenan akan cewa sahabbai annabi yana rita suke assalamu alaika ahun nabi amma da ya rasu ya suka ce assalamu alan nabi wannan shine abin da yake na ƙari za mu ɗauka wajen tahiyarmu التهيات لله وصلوات وطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من جي تا ميكي تشوات ابن عباس بمبنشي نكون فرقني التهيات المباركات الصلوات الطيبات كما هي تقبل الله wannan shine sai wadda ta shahara attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka zuwa karshe wannan lafazi ya tabbata daga umar bin khattab kuma anan malaka ta suka doka amma ba wani inganta ta inganta amma muna maganar ko malaman hadisi suna maganar wanda ya inganci suke magana wanda ya inganci ita ce ta abdullahi bin mas'ud a dukkan kusan jima'in kusan a wajen malaman hadisi ita ce ta inganci a cikin sigogi na tahiyya gaskiyar magana kenan mutum zai zaba ya ga wacce zai yi amma dai duwa da mutum ya ba a caba ta iya ma kullum kamar da sahabbai suke halin magabata na kwarai kullum suna diba abin da ya yi alazin sami na kwallo fattabi na hasanin hukun masu jin magana sun muhi kyawanta kenan wannan shine abin da za mu ɗauka a can yanzu dai yanzu nan kina takaice mun kare bayani na siga ta tahiya duwar da ka yi amma wannan da makaranta take littafin bulugu maram ita ce mahi inganci a cikin sigogin tayya kuma in ma wacan kai dai ba a ce babu sallah ko kaza amma dai wannan ita ta kuma ta ma wannan kin yanda ya rubuta a nan assalamu alaika wa nabi kai in ka zo daga ci assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatu shikenan kuma mutum ce maka ana ruwaya ce bukhari ya kata musulmi ya kawo ta kuma ta hafiz bin hajar ya wannan bayani kuma sauran an samu gabata da dama suna karanta ta shi daman su ba sa kama assalamu alaikum sai su koya mutane assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kuma yin tahiya farilla ne kuma da bayanin yin addu'a a cikin dukkan tahiya akwai addu'a eh mutum yana iya yin addu'a kuma an akwai sigar addu'a da ta zo a cikin sunna a asar ka yi ta shi an bukata gare ka kawai abu daban bishayar lansan hadisi ba kuma nan ya ka gama Allah abinda kake bukata a bayan ka tahiyya kuma za mu ga tahiyyar ba kai tsaye ba kuma ake addu'a duka dai hadisi wani ke fasara wani za mu gina gaban insha Allah sai hadisi na gaba wa an fadalat bin ubayd radiyallahu anhu qala سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته wannan sahabi fudala bin ubaid shi fudala bin ubaid ke cewa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai manzan sallallahu alaihi wasallama sami'a rajul annabi ya ji wani mutum ya du'u fi salati manzan Allah ne ya ji wani mutum yana addu'a a cikin sallar shi sallallahu alaihi wasallam ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم bai gode ma Allah ba bai wa annabi salati ba kinan babu wasu azkar na gabatar da yabo ga Allah da kirari ga Allah nan ya karantar da mu muhimmancin gabatar da sunayen Allah ko yabo ga Allah da annabi salati kafin addu'a wannan ba anan kurin kenan kai tsaye kurin sai shiga addu'a sai man ajila hada wannan ya gaugawa ya gaugawar kawo bukatar shi kahin yaban Allah da wa annabi salati shine ya gaugawa sai yake cewa no sallama idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbi wa thanaya alayhi ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء yace idan ɗayan ku ya sallah an san farkon sallah an ce kamar nan alhamdu ce wasu ce a kayan addu'a yohara da ce da yaban ubangiji ta da tamji da rabbi da girmama ubangiji da yaban Allah bayan ya kare sun mai salli Allah ne mutum ta konya wa annabi salati sun mai yadda ube ma sha kenan wa annabi salati bayan shi ne za a yi addu'a he ka roƙi abin da ka so ka nan bai mana bayani ba a wata tahiya ko furin bayan tahiya ko a cikin sallah za a annabi kayan addu'a amma annabi sadaqi rawahu ahmad wa salasa wa sahahu tirmidhi wa ibn hibban kuma da zaman dai ni ba daga da abin da ya inganta ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani mai matsala ta inganci ko ne ya inganta sai kenan yanzu anan za mu ɗauki dai ba a yin addu'a duk da can an ce tahiya bayan tahiya kai addu'a to yana ƙara bayani kayan addu'ar ana so a ma'anar salati da akwai ruwa ta kawo Allah na sa hijabi na addu'ar ku tsakanin sama da ƙasa ba a buɗewa sai kuma annabi salati akwai ruwa ta bata ta haka kenan salati ga annabi sallallahu shine mabudin sama na hucewar addu'a sai wa an abi mas'ud radiyallahu anhu qala قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نسلي عليك فكيف نسلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا لفظ مرغو ده مكرنتا أبو مسعود رضي الله عنه كي يتشوى بشير بن سعد كان صحابي يتشي يا رسول الله يا من زم الله صلى الله عليه وسلم أمرنا الله أن نصلي عليك Allah mana umarninmu muka salati fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima wannan daga cikin ahzab to wannan Allah subhanahu Allah ya umarni ya yi sanarwa da shi Allah da mala'iku suna ma annaba salati cewa abu aliya sun tsira buhari ya tabbata da ruwa ta inganta yana cewa menene mu muke salati an ce Allah yana salati ya ne salatin Allah wani zai roƙa yawa annaba salati ya ce yaban bawa a wajen mala Allah ya yabe ka a wajen mala'ikun shi yaban Allah ga bawa ko cewa daga darajar bawa ita ce yaban da Allah ke ma a nasarar kenan yabo akan bawa an wani aka masalatu misali yabo dai Allah zai amma da mu da mala'iku addu'a ce muke Allah ya ma annabi salatin da kanshi Allah ya mishi kina daga ya daga darajar shi mana ya ambace shi a cikin da ambato na kware a cikin mala'ikun shi to wannan aya da ta sabko kenan sahabbai ba su je ba suka zamana aka je jina asan larabawa ne kwarai shawa ga su sauransu ba su je ba suka zamana suka tsaro salatin suka ce ga shi wanda ninawa ga na abubakar ga na kaza kowa kana shi sai suka zo da zuwa daban-daban ta zo daga sahabbai daban-daban tambaya suke yanzu sun ji aya ta zo ta wa annabi salati sai suka suka ta masa ya rasulallah ya manzan Allah amarana Allah an nusalli alayka Allah mana umarnin mu maka salati fa kaifa nusalli alayka ya ya zamu maka wannan salati annabi kanshi fasakat hishu wata ruwa ta kawo fa awa alai bayan an mai wayi falamma rufe da aka dauke wayin sai ya ce qulu ta summa qala ce sai ya ce qulu ku ce na ce bayan na fasir ya kawo kenan shi ma shuru ya yi sai bayan wahayi aka mishi ya yi jiran wahayi bayan wahayi ne sai ya buɗe baki da cewa ƙulu ku ce kaga umarni ne ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله كي سلاتي جا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هكا كي سلاتي جا إيال محمد هكا آل أهل شنو معنى أهل duk da ya ce iyalata da ina kawo yakan ɗauki mutumin kanshi yakan ɗauki iyalan shi yakan ɗauki dangi ma'ana 'yan uwa makusanta da karaba Allah ka yi salati ga Muhammad ga haka nan ga alayen Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala kama da kai salati ga Ibrahim shi ma kenan kamar haka nan wa barik ala Muhammad kai albarka ga Muhammad wa ala ali Muhammad haka nan ga iyalan Muhammad kama barakata ala Ibrahim fil alamin kama da kai albarka ga Ibrahim a cikin talakai cikin bayinka innaka Hamidu Majid kai abin yabo ne kuma mai girma ne sai mu siga kaman cikin su basiratin nabi na albani rahimahullah ya kawo lafazin misali irin su allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakata ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid kuma akwai lafazi wanda ya gajarta kuma shi ma daga bukhari aka kuma sun kawo shi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا زما gajere a cikin salatin duka wannan dai sun inganta duk wanda kai kama annaba salati shine maganar ta wa annaba salati da suna ga ana iya yi eh an samu cikin magabata wasu sun yi lafazi na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da farko dai akwai abin da ya shahara na sayyidina ali wanda na ji kwanan nan suna yada wani audio na wani malami ne na dariƙa babban malami ne latijo to wasu wanda suke da yawa ba karatu suka abin ya zada masa hankali in kaji inda yake jero hujjojin inda aka samu salatul fatih ta yake gashi nan malam muzdi gashi nan hatta cikin ibn kasir ta ibn kasir ya kawo ya ta kalin tawai wanda ba karanta ba zai kashi ya to ya za a yi ahlus sunna kwanta balle ne zala suke cewa babu satul fati kuma ga duk wani littawan da yake jirowa littafi kaza littafi littafi kaza jirowa har da sura kaza cikin tafsirin sutul ahzab da ibn kasir duk ya kama magana ta tarbai ta zo shi yanda abin yake littawai da yawa da ya ambata su malamai ba wai sun kawo ba ne ba a kan tabbacin da maganar malami shi ne wata rana malami ya bada a cikin mawdu'at wai cikin mawdu'at littawai da ake kada san karyawa malami ya kawo amma cikin hujja wai akwai littawai ma cikin mawdu'at to shi wanda zan san karya ne to bisa gane da ake a littafi ai malami zai kawo hadisi a littafi amma wai ba ya kawo ba ne ba akan ya tabbata sai ka su da yayi misalin hadisi ko bin gane ko mana karya wani lokaci amma don a yi wasa da hankalin mutane ta ce a littafin malam wani littafin malam wani yanzu misali mutum sami ibn kasir kadiba tafsirin sudar azab alƙashin aya ta 56 ta wannan umarni ga wannan aya ta 56 kaga bayan da ibn kasir ya yi eh na ɗaya a inda aka samu akwai siga addu'a ce doguwa ko salatin dogo salatin ya yi ukun ko hudun salatin fati amma a ciki aka samu alfati lima ogulid da katibin nasa baka shi ne kuna ka samu a cikin lafazin ta wannan ƙurani waka ɗauka ba taiwa ka yi zuwa ta kanan abin hira da ka sai ka samu a ciki lafazin wannan shi kaɗai ne yazo alfati lima ogulid ana fadin ma gulika ba wal katibin nasa baka shi ne zo lafazin kaɗai yazo a cikin si salatin da aka kawo dogon salati ne ya gudun da alfati to wai ta hace wani hace ai ga talabari ita kuma ai ba haka ba take shi na ce ɗanwa ce malam fatiha wannan kuran sai na ce gatawa sai na kawo lafazi ɗaya na canza na ce fatiha ce ne mara gatawa sai zama fatiha ce ta ƙwarai a wannan wani lafazi ya gumce fatiha da kace gata ka maka kai himmanci ka kawurta fatiha kace kai maka taka lafazin mazo ɗaya kace maka mata ka baka himmanci ka kawurta shi mushkile to shi ana ibnu kasir kan shi da ya kawo ruwa a cikin kan hadisi ne dogo amma a cikin dogor adda ta kan zata bati salati ne aka ce a sayyidina ali yayi abin da yake magana salati ne aka dangana ma sayyidina ali ya ma annabi to salatin dogon salati ne mutum je diba daga cikin tafsirin ibn kasir cikin sautul azab aya ta 56 mutum zai ga dogon hadisi iya da yawa to ko wannan lafazin ne aka samu bashi da wannan salati akwai salafin ta yanzu ciki da ya kare ibn kasir sai da yi magana kan cewa wafi isnadi nazar wannan hadisi na kawo akwai magana kan kaga an kashi aka sayyidina ali an dangana mushi ne yace akwai cikin wanda suka kawo hadisin akwai wanda salamatu kindi ita salamatu kindi na ɗaya garin ma'aruf cikin malaman hadisi kuma shi an tabbatar ba ma inda ka sayyidina ali ba inda ka tabbata kuma sanar sama ya tabbata ba inda ka sayyidina ali shi kuma sai ce shi yake cewa sayyidina ali ya nuna talatin to ana waga mishi wani wani kaddara satisfaction ce ta zo gaba daya a cikin inda suke faɗin ba ita ba ce wani lafazi ne ya katari za ka samu addu'a ko magana wani ma a samu lafazin cikin ƙur'ani ya ce ƙur'ani ne wannan dacewar lafazin ce aka samu a can amma ba ita ba ce ba a cikin wannan wuraren duk wanda ambata babu inda aka sabata lafazin ta kudin wani lafazin ne na fati da babu ne aka samu yake ce ga wai yake zano littafai iri iri na sunna na malaman sunna a talaba ne cikin misali da yake kawowa sun su bata salatin nabi ba salati ba ya kasa ta annabi inda salati da aka wa annabi ya tabbata ya kawo su albani to cikin inda yake kawo misali na babu a ce abin mamaki dukkan salatin aka annabi sallallahu alaihi babu inda aka samu siga ta sayyidina idan annabi sallallahu alaihi shine shugaban kowa har annaba gaba daya amma a lafazin salati da gare shi ta kaga alamu sallallahu alaihi sayyidina kaza to aje ba manzo Allah da shi ba to kaga sayyidina kaga ma ka bincika da shi to kaga sayyidina dan sallallahu alaihi sayyidina Muhammad to ba manzo Allah ya koya shi ba a cikin wanda ya koya babu shi albani ya kawo ce babu inda aka samu ya kawo ce hatta wanda ma aka ce sun ma annabi salati cikin makabata shine kawo misalin salatin a su ma a nasin babu kalmar sayyidina da kama magana kaji iya cikin ashifaka salati iri iri to ko a su ce ba in zaga sigar sayyidina a cikin sigar salati da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma ga cikin makabatan ma suka ma makabata na kwarin na horko ba an ba zama ba kuma sai wa annabi salati ba nasu don wani shi ne kenan kama wani ya ruɗe ka ko ya yaudare ka cewa satifati ta zo a wannan wuraren na shi malamin da ana yaɗa abin duk ta da waɗi ba wannan lafasa na gaba wannan salati ne da aka dangana masa yadda na ali kuma shi ma bai inganta ba wanda salamatu kindi wanda ya ce da ba ali ya waɗi an ce bai gama sai na albasam zo gaban sa zo ina ce maka dan fodiyo ya ce min kaza dan fodiyo ya ce kaza to ai na ga mai shi haka kan take ba su gama ya mutu ma zai zo amma to wani wani hujjoji ne aka so akawa wanda suke ba karanta ba za su yi a yaji ta ta zo a cikin hujjoji haka ya sha halama duk sun shiga zaka ta wahala da yin zala da tana da ga hujja ta zo kuma bayan haka su matsalar da take dan uwa kaddara kaddara manzo Allah ya bada dama kowa ma annabi salati ba wani shuba wai mukaddara ne ba dan gaskiya bane ba shin salatin da kai ko wani malam wani yayi ko wani kaddara ma waliyin Allah ne yayi ya zo ɗaya da salatin da manzon Allah sallam yayi da bakin shi kuma shi ma wahayi ya kame sun zo ɗaya in wanda Allah san mutane san zuciya ma mai mutane ai kaddara duk wani abun ya wakana ana magana ka zo ka yi na ibrahimiyya misali manzon Allah salama ka ga ce na lafati shi daidai kuma za gano a hili hihi ta magana malaman su akan annabi salama yanzu ka je sabga goma ko mutuwa goma za ka ji fatiha da salatul fati karin salatul ibrahimiyya ko so da ka an saba kara ko salatul ibrahimiyya ka taba ji sai da ko an ka taba ji ko da kara ai ma annabi kara ma ko da kadara na ya awa annabi kara to a ce yau wata ce a yau ate sat ibrahimiya baka taba ji ba sat fati kuran yan wa kamata kenan mu kama adalci kullum musulmi ka neman menene yake wa duk wannan mun kaddara wata ta tabbata ko to wanne yi sai mu muka rike na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya hudi ya karanta ya wadatar da mu kuma shi kamata duk musulmi ya wadatar da shi gaskiyar magana shi ne garanti shi mamu shafi rahimahullah yake cewa shi ma abin san aka ce yawa nan zama cikin kalmomi na shi yake cewa misali mutum inda zai rantsuwa da Allah zamma annabi salati mai kyawun salati ce walla baka kubuta da kafara ta rantsuwa sai kama annabi salati da siga na ibrahimiya shi ne shi ne kat shi ne garanti shi ne kat kuma bayan mun san in waye a yau wani malami zai ma kiri-kiri ya ka bayanin sa talfati a ba shaida ba ta yi kiri da bayanin ta a ya koma tushe inda ta zo wanda kai ka doka da kake bayanin ka yanzu kai ka kata to koma tushe yaya ta zo zama ga take masa zama zama hira har mulka zai ya hudu mata qur'ani yace ai qur'ani ka muna ka muna an sami da qur'ani baka suke ba haka ha qur'ani zai huduta can Allahumma kaza can sali kaza ya da haka ha qur'ani zai mata to wanda shi ya ce baka qur'ani yake ka wuce ma qur'ani ka wuce ma Allah ma ko inda dago dago ne ko me ka qur'ani to wannan shine babban matsalar cewa babu inda za a samu kurin hira ce kuma bayan haka shi HIV a can inda tana Muhammad Bakari kowa da kuma tarihin da kuka dauka dauka ka buga ma cikin neman abin da ya ta wuto shi wanda kata Muhammad Bakari ga ne ce shi wanda kata wanda yake kire da farko kata ne a duniya shi ma mata dauka ta ne amma ta jan dauka ta ne ba a ba shi kata amma ta jan ba dau ba a shi ma dauka ta ne menene shi Muhammad Bakari cha yayi bisa ga ne ta ne nasu jaran ma ni ma da wannan shi kalamu jawara ka sanan sai da mawa a yake cewa amur bakari ya shiga ka'aba ya iya da kwana arba'in a ka'abi hutu ba ko kwana aka biya bukata a littafi aka bi hutu ba kwana arba'in a cikin ka'abi ya riye ka'aba bi hutu da ka'aba tsawon kwana arba'in ba ci ba da wai ana kai abin biya bukata ma iya wani kama abinci ko iya wani kama abinci aka bi hutu ba ko to sai ya ce iya cikin wannan kwana arba'in iya roƙon Allah ya bai salatin je kowane ɗan wani matsala ku gane da yawa wanda suke bin ɗariƙa da horkun ya wanci makwallowarka da abin da mana cikin daidai ne kakka aiki da hankalinka shi ne ban haka ake shi mutum dama in ba shi ba wani abin da ƙaho ne kasan baiwa kamar haka mutane suka mamaki ake suke rada a haida aka masa wata tarbiyya tadda abin da malam jikun daidai ne baka sai malam kuskure ko malamin malam bai kuskure shi bai kuskure shi yasa a kwallo su in ya kace kun sai haka ne amma inda mutum zai mai du hankalin shi sai ka wani abin bai wa haka hankali shi inda yake da hankalinka sai wai bayan kwana 40 waja'ahul almalak fi sayfatin min nur sai mala'ika ya zo me a mutu almalak wai kai jibril ba shi Allah ke ake ba in ta ka almalak ya ce a takarda ta haske kali ƙur'ani kan shi an rubuta shi a jikin ƙashi jikin dutse jikin wata aka rubuta ƙur'ani ku shi ƙur'ani haka aka rubuta shi aka yi waye annabi sai ya rubuta jikin haka shi nan ƙashin Allah Allah wannan da wani dutse haka aka rubuta ƙur'ani aka tsara ƙur'ani daga baka ɗan gida har samu cigaba samu takarda shi amma na shi shi sai fitu min nur aka zo mai da ita a takarda ta haske wannan shi ya wakana ƙarni na bakwai ne shi ƙarni bakwai da wani abu ne ajibu ka yana abu sai bayan shekara ta dubu da ɗari da hamsin aka aka yawa mata jari ɗari dubu da ɗari hamsin ke tsakanin su shekara nawa wani shekara ɗari hudu tsakanin su ɗari yau nawa tsakanin su shekara ɗari ta kwanci kuma a mata jari ce su game da manzan Allah a can iyakan Morocco da Algeria aina madi sai game da annaba aina madi ba ya suke annaba ya suke shi ba mun rike kuma sai ya kazata a yi ne ce ba mu yana rubutuwa da yi sai ga manzo Allah sai manzo Allah ce mace to yanzu ga salatul fati ka je komi annabi da yazo ya ba da salatin da Muhammad Bakari yace kai ka bar wannan kai wannan yace mace fadalatta gamin farko ce mishi ta ya qur'ani su shidda nabi yace mishi su dubu shidda na hida ka dubu ɗari shidda ka hida aka yi had ta yi ibadar mala'iku da dubu zaɓi to gaba ɗaya ka je yau iya nan a littafin sinasa ne suka rubuta cikin jawarar ma'ai wallahi yana rubuta ya kace mutum ala ta kamar kamar ta kace kamar ta kamar ta wajena ta kamar ta tsiniya ala ya kace kamar bai wa rubuta ba ta tsammanin abin kuma mutum an rubuta kuma har yau suna ce iyayewa kwanan da shi wani suna tattaunawa shi da balle yabo iya kawo ni maganin ko aka bika ba wannan da riga ta haƙe kai baka da mu muka da mun imani ce ya ce dai kai da baka da hankali balle ba kai da alama baka da hankali ce ta kai da baka da hankali shi da kusan taman bayan da kake baka da hankali tun wa gaskiyar magana wannan su ne maganganu kurin kawo ne yaudare ka babu inda aka kawo hadisi na sarfati ko ne ka maka wacce shubaha ce aka dangana masa yadda na ali kuma shi ma ba ita bace ba wani lafazi ne a cikinta aka samu din da kare hira ce kema da yawa abu in gaji abu sai da reka littafi kaza littafi kaza duk zerawa ce ba sani ba ce ba sani ba ana kabbara ana kabbara ga malam mai ilimi ko shi ko yaudara ce wallahi yaudara ce da ba Allah ko ya sa ta daji to mu dai kurin kira da muke musulmi ya wadatu da abin da manzan Allah ya karantar kuma su ma sahabbai sun nema a karantar da su kuma shi suke yi kaga daga gidan malika hatta ka dauka tun da ahadari iziya sama har zuwa mutum ne na ibrahimiyya ne da kaga na ko wani to an bar da tawfiqi mu an koma hira da labaran wasu to tun daga ahadari kai sama ba in zaga lati ba salmati a ciki ba in zaganta to inda ta su suka taman su mun gabata babu littafi da kan ba littafi ka babu littafi na nauru dai ba na su irin nasu bagin littafi na fiqhu namu na ɗaya babu da rukata ko ɗaya duk an gani ba sai ga ibrahimiyya ce na shine gaskiyar magana kenan wannan ruwaya dai ta salati sun tambaya rasulullah kaifa nusalli amarana Allah an nusalli alayka Allah man umarnin mu maka salati fa kaifa nusalli alayka ya ya za maka wannan salati fa sakata yayi shiru thumma qala sai yace qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid a cikin akwai siga bukhari kam sun kata allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakata ala kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka akai innaka hamidum majid ba fil alamin anta sai dan gajere min wanda yake bai da tsawo da yawa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أشينا كجيري أشخاص تو سيئتي وانا رواد مكارن تالفز مسلمين yace wa zada ibn khuzaima ibn khuzaima ya kari akan wannan ruwaya ta fa kaifa salli alayka ya kace kenan fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina alayka fi salatina yaya zamu maka salati in muna salla kenan muka salla a cikin sallar mu ya zamu salati tun a sallar mu ce wannan shine shi magana da ake salati a wata tahiyya ake yi wannan wasu malamai suna cewa ai a tahiyyar karshe ne shi ma baɗin za ka ga ruwaya daga manzana ko sahabbai sun ce annabi ya ce za a mun salati a tahiya ta ƙarshe babu ko ku yi salatin ku a tahiya farko ko ta ƙarshe babu kurin a cikin sallah kurin a cikin tahiya mutaka ta an ce addu'a ba a yi amma nan salati ko can kuma ce dukkan raka biyu gudun akwai tahiya shine wannan dan zahibin hazam rahimahullah ya yi magana masu sai kamar magana cewa wai masu cewa a ta hiyar harko za a ma annabasa a ta biyu za a yi ba ta harko ba ta a ina suka samu waye ya haɗi addinin kaɗan gani magana da ƙarshe ma zai mugu a daga masu ce haka nan kyan Allah ya kan shiga wata musu ma ga wata musu ƙware ce ba wata hujja kwata-kwata duk wanda ce maka ba hujja zai ga maka babu inda a sama zana ko sahabbai sun ce ta hiyar ko za yi ko kai a ta biyu za yi kun ce ra'ayi mutane ne ko wannan shi da zama malamai ne Allah gauta musu cewa ma ra'ayi ne kawai ga maka ba sunna kan maganar na haka yana duk tahiyar da kai kama annabi salati kuma ka bar ma mu zuwa su da Allah da mahiya matsalar da mamai basu barin mu kai wallahi mahiya basu barin kai a tawar ka kashin mai ka sa baka ida to me abin gaggami yake gaggami Allah mutum gaggami yake ka tsaya ka ba annabi salati kai addu'a sai kana bin liman ka zo kai ka ba addu'a ma ka kama da ma na karshen ma na karshen kai wannan shi ya salmace bayan ga tahiyya ayita amma annabi salatu na ibrahimiya kuma ga addu'a zamu karanta annabi ya ce shi ma dukkan tahiyya ta karshe ka yi ta amma a ta farko ka ka dauki malikiya baka ce bayan ta bayan ta go to a ta karshen ma bar mutum mutum yayi gaskiya kuma tan dama ko da ba ta addu'a ba tahiyya tahiyya ta farko gaskiya dan ja ta kadan kuma ku su duya mutum bai diba mamu na mace gasala kai kula da mamunka kana kana da mamu hatta da wajen fatiya daga dewa cikin raka ta karshe in ka lura da ba mai da raka biyu ta karshe dewa ba kan karamin fatiya sun kare dewa kan lisalin mamamu dole sai kuskure ka ya ta kai ma akwai mamuwa bayanka wasu sun fatiya sai ka hankali rabi kurum ya ruku to na ba mutane dama ibada su ta yi abu gaskiya magana ka ja fatiha ka ja ta tunda akwai mamu a bayan kaso ma suna so su kana ya ka ja ta kakai bubu kurum ka kare kayan wani kai aya biyu ko la ya ruku wannan ya cikin alkama da duniya abin gama zama al'ada cikin mutane wallahi har cikin sunna ba magana a cikin sunna eh wa haka gaskiya ya tsaya ba mutum dama eh sallar cikin nutsuwa gaskiya yace yanzu mun karanta yanzu ga maganar salati ga shi da za a yi shi kuma a kota tahiyya inda akwai addu'a to akwai ma annabi salati dan mutum ce maka a an ce a ta ƙarshe ta waye ce waye ce ka tambaye shi waye ce da sai ka maka a ina aka ce ya a ta ƙarshe annabi hudi ko sahabbai ba mai kama waya ita ce maka malam wani ne ce sai mutum Allah gafarta mishi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد إذا تشهد أحدكم falastiz billahi min arba idan ɗayanku ya tahiya ya nemi tsari a wajen Allah daga abu hudu ya nemi tsarin Allah daga abu hudu ka gano an umarni ne falastiz billahi ka nemi tsarin Allah da abu hudu kuma abin a waninka ne zai ce Allahumma inni a'udhu bika min adab jahannam ya Allah ina neman kariyarka ko tsari a wajenka ka kare min azaba jahannama wa min azab alqabr ka kare min azab alqabr wa min fitnat almahya wal mamat ka kare ni daga fitina ta halin rayuwa ba fitina a halin rayuwa kamar a fitina ga cikin addininka ka rasa imani to dan adam matakala mutuwa kai ba hatta ma mugo cikawa ba imanin cewa noma da mugo cikawa ka rayu cikin aminci ka cika cikin amincin Allah eh addu'a kenan wa min fitnatil masihid dajjal kuma Allah ka kare mun fitina ta masihi dajjal dajjal kuma za iya cewa mun za halka adam la qiyamu sa'a mun fitnatuna ba ce tun halittar adam har tashin kiyama annabi ce ba fitina mafi tsanani kamar sai dajjal fitina ce ba karama ba annabi ke neman tsari da shi fitina ce Allah ya baka da shi dan wanka diba wannan dan dan danwara a banza a ƙarya yamma da wani yazo yace a daga annabi ko Allah ya koshi da ka taruwa kai shi kaga ba wuriya ka police suna gadi ina ga wanda zai zo ce a gaban ka a je kabarin baban ka ce wani ka shiga uban ka ya ce wani ya wani dariya ba kare ba yaje kabarin kabarin zai zama ya tada uban ka kan ka shiga da daren shi kurum da mun kuna cikin hori bala'i yunwa ta yunwa ya zo ganin magana iya can imin cire kuwa yin balo ya zo za a taru a gaban ku ce sama ya ruwa a mutane sama washu ruwa kuma zo ya gaba ko ina kuma a gaban ku za nan kace za ka karanta nan bishi a banza nan mutane akan akan akan shuba bale suka haza dole dole abu ba sai mun zanga ce fitina ce dan me fitina imanin ka zai kai ka kaman gaskiya ne dan an sha wahala kuma ji labarin ya shiga ya gari kaza sun kibe shi su rasa komi amma gari kaza suka bi shi sun samu ni'ima haka zai zama labari asali labari an gari sun bi shi ka garin su komi dabbobi ya ce nono cika ciyawa ta huto komi albarka wani suka bi shi gari kaza wasu gane suka kibe shi hori su nan cikin bala'i kaga abin dole a yi wasu haka abin ba rabon abu ya kariya Allah shi na kita haka nan abin mamaki ba shi bane ba cewa mutum kware ne mutum mutum banza ya mace ɗan ce ma mu maki ya ce shi mamu shafi ke cewa inda za ka ga mutum iya taya saman iska a gabanka shu kariya taka ruwa bai limi ba ta kai ba kai birge ka ta ga mai aikin shi eh akwai su da yaji taratacce ne ya muka amma maki kai ma ta yi da kai sa'an muke iya neman tsari daga fitina ta masu yadda jar wannan ruwa bukhari ya kawo muslim ya kawo sai ya ce wa fi ruwatin a ruwayan muslim ai zama kun cayi in ɗayan ku ya tahiya bai ka ba a wacce to lafazin musulmi ya ƙara bayani ta iza fara ga ahadukum min min tashahhud al-akhir in ɗayan ku ya ƙare ta hiyar ƙarshe an ce ita ce addu'ar da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ware yace za a yi ta a tahiyya kaza amma sauran addu'o'i a ko ina kana iya kayan kama ita wannan an kawo ta an ce a tahiyar ƙarshe za a yi ta wannan shi da magana sai cikin addu'o'i dai na tahiyya na sallah wa ana abi bakar radi ana bakar siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam علمني دعاء ادعو به في صلاتي كاجي ابو صديق رضي الله عنه يزوي يا مزا الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي يا رسول الله كسنر دني الدعاء da zan rika yi a cikin sallata a gaya mai addu'a ta musamman da zan rika yi a cikin sallah san ku annabi zai gaya mashi abin kware ko tabbas ya ce un ga abin da zaka addu'a zaka yi ga addu'a da za a mishi ka ce Allahumma إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت لغفور رحيم متفق عليه أنا رواية إمام البخاري يكاو مسلم يكاو يتي أبوك كتي اللهم يا الله inni zalamtu nafsi zulman kasira na akwai kaskantar da kai na bawa ga Allah kai mai laihi ne Allah na zalimta kai na zalimci mai yawa wala ya gafiru zunuba illa anta ba mai gafarta zunubai sai kai annabi ce wannan kalma ta addu'a Allah iya son wannan kalma bawa ya ce Allah kai ne ba mai gafara sai kai Allah wala ya gafiru zunuba illa anta ba mai gafara zunubai sai kai Allah faghfir li Allah ka gafarta mini maghfirata min indik gafara ta musamman daga wajenka Allah warhamni Allah ka ji kaina innaka anta al-ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara mai jin kai dan wa mai karsa kenan wannan addu'a za a yi ta kenan a cikin tahiyya magana kenan a ce addu'a zai a cikin sallah duk da cewa a aka ce a wurare masu muhimmanci addu'a a cikin sallah sujada da tahiya kuma balle ta ƙarshe akwai akwai wurare masu muhimmanci akwai wurare da ba ɗaya ba amma mai muhimmanci sujada da ta ƙarshe akwai akwai ruwaya ta cewa wurare masu istijabar addu'a akwai wannan wuraren eh kenan na fatar Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da yin wannan addu'o'i kuma ya amsa ayyukanmu Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan imani za mu tsaya insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته